من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 25 ga watan uku watan rabi'un al-awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdul ghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na tasa'in da tara hadisi abdullah bin malik bin buhaina na'am karatu na talatin da bakwai
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله أنا عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال بن مالك ابن إذا تكاو ابن بقى تنوين نعم عن عبد الله بن مالك بن أنا هكذا سيد بحينة دن ابن بحينة لك بيننا شي عبد الله
رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم
حديثي نتسئن ترى ما يتي عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة لقى عبد الله ابن مالك wanda aka fi sani da ibn buhaina buhaina ɗin sunan maman shi ne an gane ku sai a kira shi wato ainihin aka fi sanin shi da ibn buhaina amma sunan baban shi malik malik ibn al-qashib wanda shi ne jindub ibn nadla al-azdi wanda ya kasance halifu bani al-muttalib sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rasu shekara ta hamsin da hudu shekara ta hamsin da hudu wasu suka ce ya kai har hamsin da tara to shi ne yake cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana idha salla farraja baina yadaihi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana sallah yana buɗe tsakanin hannayensa hatta yabduwa bayadu ibtaihi har ya zamanto hasken hammatan shi biyu yana bayyana yakan buɗe hannayen shi a cikin sujada ya ce idza salla yani idza idza sajada fi sala in yayi sujada a sallah to yakan buɗe wato ainihin hannayen shi har a dinga hango hasken hammatan shi sallallahu alaihi wasallam cewa bayab kaga yana nuna hammatan shi yakan aske gashi yana daga cikin khisalul fitra natful abaqi tuge gashin hammata to wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi bukhari ya fitar da shi 390 daidai muslim ya fitar da shi 495 duka da wannan lafazin da muka ji sannan bukhari ya fitar da shi a lamba ta 3371 abdullah bin buhaina ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama idza sajada farraja baina yadayhi hatta nara ibtayhi shi har sai mun hango wato ainihin a hammatan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani hadisi cikin abu dawuda da ya fitar da shi 899 cewa daga abdullahi dan abbas ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam min khalfihi na zo gurin anasalama ta bayan shi fara'aitu bayada ibtaihi wa huwa mujahhin sai na hango farin wato ainihin hammatan shi a lokacin yayi sujada ya bubbude wato ainihin jikin shi farraja baina yadaihi ya raba tsakanin hannayen shi da ainihin kuikun shi kuma ya raba tsakanin hannayen shi da ainihin ƙasa ma'ana zira'aihi kenan ibnu battal karkashin wannan hadisi yake cewa wa hadhihi sifatun mustahsanatun inda ulama wa man tarakaha lam tabtul salatuhu yin sallah a haka sifa ce wadda take mai kyau malamai sun wato ainihin kyautata ta amma kuma sallah ba ta ɓaci in mutum bai yi sallah a haka ba in ya yi sallah ya haɗa hannun shi da jikin shi to sallah ba ta ɓaci ba in ji ibnu babbar an gane wannan ko ya ce wa kadi talafa salafu fi zalika magabata sun yi saɓani a cikin haka har rawaito daga ibnu umar cewa yana haɗa hannun shi da jikin shi lokacin da yake sallah ko ya hada hannun shi ya manna shi da ƙasa sai dai wannan an mai tawili cewa a halatar dik lokacin da al-izdiham ya zama sahu a mummanna ake to wannan sai ya zama amma mutum uzuri amma a halatul ikhtiyar babu shakka sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce za a yi koyi da ita kuma ibnu umar abu ne sananne cewa yana cikin wanda suka fi kowa kwaɗayin bin sunna ba zai yi haka kawai ya san ga yanda annabi ke sallah ya saba ba ibnu umar ne fa yaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato inda mun ban mata wannan kofa kan wata kofa a masallaci da bai riga ya yanke ba amma daga sanda ya ji wannan maganar har ya bar duniya shekara ta 74 bai ƙara shiga ta wannan kofa ko ya fita ko da mantuwa bai sai bai ƙara yi to kaga min babu aula a ce sallah da take a'zamul ibadat aljasadiya ya fi kowa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinta ko yana daga cikin wanda suka fi kowa bin sunna an gane wannan to da ka yace magabata sun yi sabani cikin haka yace fa mimman ruwiya anhu annahu kana yujafi fi sujudi ali ibn abi talib wal bara wa abu mas'ud wa abu sa'id al-khudri wa ibn umar hadda ibn umar din an ruwaito suna yin tajafi kenan riwaya ta biyu dole sai ai mata fasara da riwaya ta tabbata cewa yana sallah yana bude hannayen shi baya hada su da jikin shi an gane wannan ai sannan ya ci gaba da bayani dai cewa daga cikin waɗanda suke da ra'ayin abu ɗin a wato ne akwai alhassanul basari daga cikin masu ra'ayin ana iya ba sai an ainihin wato buɗa hannayen ba ana ba dole ba ne to ya kawo riwayoyi daga ainihin wato magabata a cikin haka shi ibn battal rahmatullahi ta'ala alai ya kawo riwayoyi daga magabata daga ciki akwai riwayar da yayo daga ainihin wato ash'ath ibn abi sha'atha daga qais ibn sakin sai ce kullu dhalika kanu yaf'aluna duka mutane suna yi ana nufin magabata yandammuna wa yujafuna suna haɗe hannayensu kuma suna buɗawa kana ba'duhum yandammu wa ba'duhum yujafi da haka an ruwaito dai maganganu akan sabanin haka ma babu ko shakka cewa bin sunna shine abin da yake wato ainihin tabbatacce akan haka sharh ibn battal juz'i na 4 safa ta 26 zuwa 27 akwai sauran bayani الحافظ ابن رجب الحنبلي yace wal qawlu bi istihbabihi qawlu jumhur al ulama duk galibin malamai haka suka fa wa zakara at-tirmidhi anna al amala indahum alayhi at-tirmidhi yace a gurin magabata haka suke suna aiki da wannan hadisi sai ibn rajab yace wa hadha yush'iru bi annahu ijma'un minhu wannan zancen na tirmidhi zai bada ma'anar kamar ijma'i ne daga gare su to amma dai sai ya yi istidraki da cewa wato ainihin wasu sun yi har inda ya kawo maganar ibn umar cewa yana haɗe jikin shi a sallah a cikin sujada sai cewa kad hamala ba'dhum ma rawahu nafi'un ala halati tadayiq wazdiham walizdiham ce hakika wasu daga cikin malamai sun fassara abinda nafi' ya ruwaito daga maulan shi ibn umar cewa yana haɗe jikin shi a sujada cewa wannan a halin wato an matse ne an shiga cikin wato ainihin an shiga cikin turmutsutsu sai cewa kad yuhmalu ala halati italati sujud za iya fassara shi da cewa idan sujada ta yi tsawo ya zama mutum in ya bude hannayen shi zai gaji to a gurin yana iya dan mannewa dan ya huta sai cewa ala zalika hamalahu al-auza'i wa ghayruhu imam al-auza'i da wani ya sun fassara zancen wato ainihin abdullahi ibn umar ko aikin shi da haka fatuhul bari na ibn rajab juz'i na biyar safa ta 108 hadisi na biyu hadisi na ainihin wato anas dan malik radiyallahu an daga abu maslama sa'id ibn yazid to sa'id ibn yazid ibn maslama al-azdi al-tahi al-basri al-qasir wanda ibn ma'in da al'imamun nasa'i da al'imamun al'ijili da abubakarin al-bazzar da ibn sa'ad duka sun wathaka shi sun wathaka shi abu hatim ya ce salih ne aka hadisin shi ingantacce ne yana cikin rijalul jama'a ya ce sa'altu anas ibn malik na tambaye anas dan malik radiyallahu an a kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli fina alaihi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a takalman shi ma'ana da takalman shi biyu fi da ma'anar ba'un yani bina alaihi an gane ko kala sai ya ce na'am warai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalman shi guda biyu an gane ko wannan haka yazo cikin bukhari da muslim al'imamu turmidi ya fitar da hadisin sai ya ce wa fil babi a wannan matsalar ta sallah da takalmi akwai ruwayoyi an abdullahi ibn mas'ud an ruwaito daga ibn mas'ud wa abdullahi ibn abi habiba wa abdullahi ibn umar wa amr ibn huraithin wa shaddad ibn aus al-thaqafi wa abi huraira wa ata rajulun min bani shaiba wato wani mutum daga cikin banu shaiba cikin sahabbai ma'ana ya ce kuma hadisin hasanun sahihun ne ce wal'amalu ala haza inda ahlil ilmi malamai suna aiki da wannan hadisin na halaccin sallah da takalmi duk da wasu yanzu sun mai da shi wani jafa'i kamar wani mugun aiki ne kai sallah da takalmi an gane ko imamu turmizi ya fitar da hadisin 402 to a kasan shi sai waɗannan wato ainihin bayanai din na'am to da haka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallah da takalmi ibnu daqiq al-eid yake cewa wal hadithu dalilun ala jawazi salati fi ni'ali wannan hadisin dalili ne akan halaccin yin sallah da takalma sai cewa yanbaghi an yu'khadha minhu al-istihbab ya kamata a fa'idantu da dauki fa'idar cewa mustahabbi ne ma yin sallah da takalma sai ce li'anna zalika domin hakan la yadkhulu fil ma'na al-matlub min as-salah baya shiga cikin sharadin da ake nema a sallah sai ce fa in qulta da zaka ce la'allahu min babi zinati wa kamal al-hay'ati fayajri majra al-ardiyati wa thiyab allati yustahabbu at-tajammul biha fi as-salah qultu huwa wa in kana kadhalika illa anna mulamasatahu lil-ardi allati takthuru fiha an-najasatu mimma yukasiru bihi an hadha al-maqsudi ce da zaka ce sanya takalmi ayi sallah daidai yake da sanya tufafi ayi sallah na daga cikin kwalliyar da aka nema khudhu zinatakum inda kulli masjidin yace za iya cewa duk da haka ne amma dai darajar tufafi da mayafi da misali su rawani da hula ba ɗaya suke da takalmi ba saboda shi takalmi abinda zai dan rage shi daga wancan matsayin saboda shi ana taka ƙasa da shi wanda ƙasar galibi akan bi ta kan najasa ko wani abu makamancin haka duk da in ka tabbatar takalminka na da najasa ba za ka yi sallah da shi ba an fahimci wannan ai ce to ya halatta a yi sallar da shi za a iya cewa mustahabbi ne amma ƙarfin shi bai kai mustahabbancin sanya kaya masu kyau da a yi sallah ainihin wato da su ba to dai ya yi bayanai ƙarshe dai ya tabbatar da cewa wato ainihin yin sallah da takalmi dai sunna ne kuma a ce mustahabbi wannan magana na cikin ihkamul ahkam juz'i na ɗaya safaha ta ɗari da ainihin wato sittin da ɗaya ya kawo waɗannan bayanai ɗin al'imam wato ainihin ibn bassam cikin sharhin da ya ma'umda mai suna yake da suna sharhin nashi sharhin bassam taisirul allam ko ya ce assalatu fi ni'ali wa dukhulul masjidi fihima asbahat mas'alatan mushkila ya ce yin sallah da takalmi da shiga masallaci da takalmi a yau ta zama wata mas'ala mai rudani فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل استحبابه وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها ينبغي المحافظة عليها جدا كما سنة النبي قررني شوى يا هلت بل مستحب ما صلى تاكلمي فقد صلى صلى الله فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خالف اليهود فإنهم لا يسلون في نعالهم ولا خفافهم yace ku saba ma yahudawa su ba sa sallah da takalmi ba sa sallah da khufi kenan ku ku yi sallah da mi ku yi sallah da takalmi ku yi sallah da khufi kaga akwai umarni a ciki ta ku ai zai zamanto sunna وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعله قذرا أو أذى فليمسحه وليسل فيهما mutum ya zo zai yi sallah ya duba takalmin shi in ya ga wata najasa ko wata kazanta ya goge yi sallah da kayan shi ce ila ghairi dhalika min an-nusus as-sahihati as-sarihati fi mashru'iyyati as-salati fihima ba'da tanzifihima min al-ajnas wal aqdar ce amma al-ammatu amma gama garin mutane ko kuma a ce jahilai wa ba'd al-muta'assibin min talabati al-ilmi da wasu daga cikin muta'assibai a cikin dalibai fayujadilunaka fi dhalika sai ga suna gaddama da kai akan haka wa yarawna anna ihya'a hadhihi as-sunnati min al-kaba'ir allati la yuskatu anha suna ganin wannan sunnan ma a raya ta to wani babban laifi ne wata kabira ce kundumemiya wadda ba za a yi shiru ba dole sai an yaƙe ka a kanta ɗalibi ka ji yana nuna haka cewa idza awratta alaihim hadhihi an-nusus qalu hadha fi waqtin duna waqtin wa zamanin duna zaman shi a zamanin can ya wuce yanzu zamanin hadara ne zamanin thaqafa ne zamanin takaddumi ne ba za ka yi sallah da takalmi ba don kar a ma kallon ba gidaje don kan a ma kallon ba ka waye ba subhanallah sai ce tare da kasancewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wato suna ganin kamar ma wani abu ya zo ya goge shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa ala sallam ya ce wa ma darau annaha shari'atu annaha shari'atullahi ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha wannan sunna ce ta Allah har Allah ya gaje duniya da abin da ke cikinta to karshe dai yace a takaice dai anna man arada ittiba'a sunnati fi dhalika ittiba'a sunnati fi dhalika wa fi ghayrihi mimma tarakahu aw fa'alahu la yamassu jawhar al-islam an yanzura fa in kana fa'alahu aw tarakahu bi sababi fitnatin wa sharrin akbar min maslahatihi falyura'i al-masalih fa inna ash-shar'a yakunu haythu tujadu al-maslaha al-khalisah haka inda maslaha sai ya salla shi da takalmi in babu maslaha kar yayi sallacin da aka shimfida kafet misali ka zo da wani takalmin ka da dauda ba za ka shigo ciki kai kai sallah ba saboda zaka jawo mafsada an gane amma za ka yi sallar ka ƙasa kila cikin sahara za ka yi sallah kai sallar ka da takalmi ko sallar gawa da ake a waje cikin musalla ko a fina kai sallar ka da takalmi sunna ne haka imamul aini yayi maganganu shi ma masu ainihin yawa akan wannan mas'ala zancen wato ainihin taisirul allam ya ainihin wato gabata da muka ji a juz'i na ɗaya safaha ta 132 da bayanin da al'imamu la'aini ya yi wanda kusan yana da kama da ainihin wato wancan saboda haka maslaha ake dubawa don maslaha shine a yi sallar da takalmi to sunna ne kai in kuma maslaha shine a bari to sai ka bari tunda baya cikin wajibatu ko shurudu ko ruku arkanus salati ina fata an gane wannan amma dai asali hukuncin sunna ne dan mutum yayi ba abin zargi bane in an zarge shi ma an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب نعم alaice wa an abi qatadat al-ansari radiyallahu an daga abu qatada al-ansari Allah ya kara mishi yadda mai suna al-harith ibn rubi'i ko mutumin madina ne al-khazraj ya rasu 54 anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli lalle annabi sallama ya kasance yana yin sallah wa huwa hamilun umamata binta zainab binti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah yana mai dauke da wato umama diyar zainab diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kaga ita ma sibba ce wali abil as ibn rabi' ibn abd shams kuma diya ce ga abul as ibn rabi' ibn abd shams fa idza sajada idan zai yi sujada wada'aha sai ya ajiye ta wa idza qama in zai miƙe hamalaha sai ya dauke ta muslim ya fitar da hadisin da bitakadimi wa ta'akhir cewa fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha shi kuma nan fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha sanan muslim ya ƙara fitar da shi hadisi na wato ainihin na gaban wannan cewa annan nabiyya sallallahu ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ummun nasa وقتادة يتي ناغا النبي أنا متاني ليمنشي وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها وترواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلى ينا دوكد أمامة wadda ita umama jikanyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam diyar zainab diyar ainihin na khadija wadda ita ce babba daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin wasu malamai suka ce alqasim shine babba amma dai zancen da yafi zainab ita ce babba ita ce ke ta girma ainihin na fatima radiyallahu anha wa ardaha wanda ita sayyida zainab ta rasu a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekara ta takwas shekarar da aka yi fatuhu makka a wannan shekara zainab ta ainihin wato rasu mijinta kuma mahaifin umama shine ainihin abul as ibn rabi wanda an yi sabani cikin sunan shi wasu ka ce sunan shi alqasim wasu ka ce muqaisim wasu ka ce laqib suka ce muhsham suka ce hushaim suka ce yasir suka ce az-zubair sunan shi kenan baban shi shine ar-rabi' ibn abd al-uzza ibn abd shams ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrah ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinanata al-abshami al-kinani ibn al-athir yace wato baban baban ita umama wato abul as ya kasance daga cikin wanda suka halarci yakin badar tare da kafirai wato yana mushiriki lokacin da aka yi yakin badar domin kasan ɗiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mata su hudu a lokacin na na Fatima ce kawai bata yi aure ba a lokacin zuwan musulunci amma da Zainab da Ummu Kulthum suna aure da ɗiyan Abu Lahab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awan musulunci abu lahab ya matsa ma 'ya'yan suka sako ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya suna Uthman ya auri Ruqayya sanda aka yi Badr bayan Badr ta rasu ya aura mishi Ummu Kulthum ba an gane ko kanu Ruqayya da Ummu Kulthum ita kuma Zainab shi Abu al-As ibn Rabi' wanda shi dan yar uwar Khadija ne wato ɗiya mata suke da Zainab da shi ɗin shi zainab diyar khadija shi kuma wato ɗiyan ‘yar uwar Khadija, ɗan ‘yar uwar Khadija ne, an gane ko? To, shi mushirikai sai suka ce, shi ma mushiriki ne suka ce ya saki ɗiyar annabi ya ce, a'a, ba abin da zai sa ya sake ta suna zaune lafiya. Sun yi sanyi da shi ya ƙi sakinta. Da aka zo yaƙin badar sai aka kama shi a matsayin fursuna, an gane ko? Yana cikin asara badiri. Yanda kowa ya biya wato haraji aka fanshe shi, cikin wanda aka kama a badir shi ma aka ce sai ya biya daga babu zancen ai sirikin annabi ne a kyale shi haka aka buga akwai dan uwan shi shi zai kawo kudin fansan kuma ba shi da kudi ita kuma Zainab a lokacin tana can Makka tunda ya hana ta yin hijira an gane wannan ai ya hana ta yin hijira a lokacin ko lokacin haramcin mace musulma ta zauna karkashin kafiri bai zo ba dan sai da aka yi mumtahina ko sai lokacin sulhul hudaybiya sannan to dan haka da yanzu sai ita Zainab ta bada sarkarta aka saida mai tsada aka kawo kudi aka fanshe shi akwai ruwa da tazo kamar yanda Ibnul Athir ya kawo cikin Usulul Ghaba annabi ya ce ma wanda suke kula da tattara kudin wanda aka kama na asra badir kun ga za ku iya ku maida mata ya ba su zabi kuma ba ku kunga babu wata mujamala to shikenan sai suka maida ma Zainab kudin ta aka ce to ya tafi ya ci sa'a da ya tafi annabi ya je yarjejeniya da shi in ka je ka turo min yata tunda dai kai ka ki musulunta yace to babu ma har annabi ya yabe shi da cewa ya mun alƙawari kuma bai kunyata ni da yace yace to tunda haka ne ya ga kyawawan ɗabi'u na musulmai sai ki tafi madina gurin mahaifinki sai ta taho ta taho madina a ya jima bayan badur aka yi uhudu aka yi ahazab duka yana mashiriki sai dabda wato ainihin dabda fatuhu makka sannan ya musulunta wasu ka ce a umratul qada'i shekara ta nawa kenan shekara ta nawa aka yi umratul qada subhanallah waɗannan abubuwa ya kamata a ce a yi tuni an gama da su umratul qada shekara ta tara kuma me ma'ana umratul qada tabbiji sai aiki ke malam usama sha ɗaya kuma fama na takwas ma'anarta mece ce ma'ana umra tilka umra ta ramuwa da ba annabi zai fita wata umra ba mushrikai suka hana ko sulhul hudaybiya hudaybiya da annabi zai je mushrikai suka hana shekara ta shida da sulhul hudaybiya da khaybar shekara daya aka yi su to sai aka yarjejeniya sai shekara mai zuwa zai koma to ita ce umratul qada'i to suka ce a umratul qada'i ne ya musulunta shi abul as ibn rabi' ya musulunta umratul qada daka aka maida mai auren shida da zainab ita kuma sai ta rasu a shekara ta takwas an gane ko shi kuma sai ya rasu shekara ta sha biyu bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗaya ya rasu shi abul as ibn rabi' a dinga kiyaye waɗannan waƙa'i na tarihi ‘yan shi'a da tarihi suke tamma mutane illa gurɓata shi ya kamata kai ka san na kirkin shi ya sa ibn al'arabi ya rubuta al'awasin min al'awasin ga ƙasima nan da ‘yan shi'a suka kawo da sauran mustashir ya kone kuma ga asima shi ne haƙiƙanin abin da ya faru an fahimci wannan ai karatun tarihi yana cikin abubuwan da suke da matuƙar mahimmanci musamman ga ɗalibi kuma ɗalibin hadisi ba a wasa da tarihi eh da me fato maka fato maka shekara ta takwas ce amratul qada shekara ta bakwai yana akwai shekara ɗaya tsakani hmm? Hudaybiya da hudaybiya dai da wancan al'awasim na ibn al'arabi ba fa ibn arabi wancan mushan ba na harayayyan ibn al'arabi abubakar mai ahkamul qur'an shi rubuta al'awasim من القواسم من كرن تاشتن ديمل تروى قرن مالا الله قال لا فيه تدن هكا annabi yana sallah yana dauke da ita umama umama bintul harith bintu abul as wadda ita ma jikan jika ce ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ita da annabi yake sallah yana mai dauke da ita ita ta yi tsawon rayuwa an gane ko ta yi tsawon rayuwa sai runa ali ya aure ta ana fatima ta mai wasiya ce inna rasu eh ka san mace zai wuya ta ce ka auro wancan in ba na nan na rasu ta Allah ta kasance to da ka auro wata kwara ka auro wancan sai ta ga ga yar uwarta tunda ita na na Fatima matsayin khalatta ce khalatta ce ma ko kai tsaye to ai hada tsakanin mace da khalatuha ko ammatuha ne aka hana ba wai in ka auri yarinya ta rasu ka auri tantantin ta ba ne gani ka rasu ka auri wato ainihin ko in ka auri tantin ta rasu ka auri mai ka auri wacce diyar yar uwarta ba laifi da ka sai sai na ali ya aure ta sai na ali ya aure ta a yayi wasiya da cewa akwai wani mai suna mughira ya aure ta shi ma ya aure ta ana cewa ta haifa mughira din da mai suna yahya amma dai wasu malamai sun kore cewa ba ta da ba ta da zuri'a duka cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wanda ta samu ƴaƴa da jikoki ita ce na Fatima amma Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum basu basu samu karuwa ba wanda galibin malamai sun tafi akan haka kaga wannan hadisin da annabi yake sallah yana dauke da umama yana nuni akan cewa motsi wanda yake ba mai yawa ba ko wani aiki wanda yake ba mai yawa ba duk da baya cikin ayyuka na sallah baya bata sallah ina fata an gane wannan baya bata sallah tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kuma yana dauke da ainihin wato ita umama a cikin sallar shi ibnu abdul bar ya ce ma'anar hadisin shine lallai ɗaukan yaro ko yarinya a saman wuya wanda riwayar musulun ta kawo da ajiye ta da ɗaukanta duka wannan la yufsidu zalika kullu la yufsidu zalika la yufsidu zalika kulluhu salatal musalli wala tadurru mulamasatuhu laha wudu'ahu taba yaron ko yarinya baya warware alwalai shi sai ce wannan dalili ne akan cewa aula mastumun nisaa bai shafi kananan yara ba aga ya tafi akan ra'ayin shafi'i a nan gurin kenan yace sannan wannan mas'ala ta kumshi cewa alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan kenan bata warware ba duk da wasu sun ce wannan khususiyya ce ga annabi amma dai babu dalili da ke tabbatar da khususiyya yace an ruwaito daga malik ruwayoyi guda biyu riwaya ta farko yace wannan sallah ta nafila ce bai kamata a yi a sallar farilla ba ruwaya ta biyu ya ce idan ya kasance a farilla ce to wannan akwai wata darura da ta saye haka ba mamaki yarinyar tana kuka an batta kukan zai shagaltar da shi zaka sai ya dauke ta ya lallashe ta in ji al-imam malik an gane wannan ko to amma dai ibnu abdul bar ya ce fa fi hadhihi riwaya lam yufarriq baina farida wa nafila wa ajazahu lid-darura ce amma a wannan riwaya bai bambance ba shin farilla ce ko nafila amma kaga a riwayar muslim ya zo cewa ya ummun nasa yana limanci kuma kaga limancin nan galibi a sallar farilla ne dan nafilfili na ranar sunnar annabi sallama bata karfafu ko ta yawaita akan yin jami'in ta a jami'i ba haka kenan zai fi karfi a ce sallah ce ta farilla to dan haka babu wani mani'i a ciki an tambayi al-Imam Ahmad kan cewa shin mutun zai iya daukan wato ainihin yaro ko yarinya a cikin sallah ya ce e ya halatta ya nuna cewa babu wani babu wani kyama a cikin haka mutum zai iya daukan yaro ko yarinya ya ainihin yi sallah da ita ne kake cewa Mm, okay, waccan zancen Imam Ahmad cewa ya zo cikin musnadil imami ahmad ibn mahdi abu katada cewa an tambaye shi in ji abdurrahman bin mahdi an tambaye abu katada a wace sallah ne annabi ya dau umama ya ce a sallar asuba ne kaga in isnadin ya tabbata kenan yana nuna cewa ya tabbatar da ya kore wancan ihtimalin na cewa sallar nafila ne kina a sallah ce ta farilla da haka babu laifi mutum ya dauki dan shi ko yar shi in dai babu najasa a jikin su saboda fita daga sabanin malamai a cikin sallah in zai yi sujada ya, ya ajiye akwai ruwaya da yazo in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta in ya miƙe ma'ana ya sujada ya dago sai ya dauke ta shine wata rana al-Imam Shafi'i kace yana mutane limanci sai rawanin shi ya fadi da rawanin shi ya fadi sai ya duka ya dauka yan shi ya daura sai suke da aka sallame sallah suke jira ayi ba'adi yaga mutane duk kawai kowa ya ki fara tasbihi yana ta kallon liman kenan akwai ba'adi shine sai ya ce musu ahamlu umama ta athqalu min hamli ahamlu al-imamati athqalu min hamli umama yanzu ɗaukar rawani da na ya fi nauyi hadda zai jawo ba'adi a kan ɗaukar umama da annabi salama ya yi a ga tambaya ta ilimi sai suka gane cewa babu wani ba'adi ainihin wato a kansu sai ibn abdulbar ya yi jawabai shi ma cikin littafin alistizkar juz'i na biyu safa ta 348 zuwa da 40 da ainihin wato tara ya kawo hadda riwayar da ke nuna cewa a sallar azahar ce ko sallar la'asar riwaya ta Muhammad bin Ishaq ya ruwaito daga Sa'id al-Maqburi daga Amr ibn Sulaimin daga Abi Qatada ce qala bainama nahnu nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri aw al-asr hatta kharaja alaina wa Umamatu bint Abi al-As ala atiqi fa dhakara al-haditha sai ce wa bana fihi anna dhalika fil faridati la fil nafilati haka a farilla ne babu wanda suka ce nafila ne shi ma ibn abdulbar ya ce kaga nafilfilin annabi galibi a gida yake yi kenan in nafila ne zai wuya abu katada ya ruwaito wato ainihin wannan magana ba tare da ya bayyana cewa a cikin gida ba ne wallahu a'ala hadisi na ɗari da biyu mu ƙarasa ko hadisin anas ɗan malik radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce i'tadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujada i'tidal a sujada ba shine i'tidal a ruku'i ba wanda Nawawi ya ambata da kaga a ruku'i ya zama bayan mutum da kanshi sun zama a miƙe da ainihin kwankwason shi da gadan bayan shi da wuyan shi duk su miƙe su lebur shi ko a sujada saman jikin shi zai koma ƙasa shi kuma ainihin ƙugun shi yayi sama kaga i'tidali cikin ruku'i ba shine na sujudi ba to da yace i'tadilu fi sujud al-i'tidal al-ma'muru bihi kenan i'tidalin da aka yi umarni da shi da sifar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallah wala yabsut ahadukum dhira'ihim bisat alkalbi kada ɗayan ku ya shimfida wato ainihin tsintsiyan hannun shi biyu a ƙasa irin yanda wato kare yake shimfida tsintsiyar hannun shi in zai kwanta kuma mutum yayi kwanciyar kare a cikin sallah kaga wannan ya ƙara tabbatar da waccan sifar da muka karanta a hadisin wato Anas ne shi ma ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ya bude hannayen shi har a hango hammatan shi wannan yana nuna cewa sifa ce ta wajibi ko kuma alal akalli sifa ce ta sunna mai karfi tunda anan Annabi ya ce kar mutun ya shimfida tsintsiyar hannun shi a ƙasa yanda ainihin wato kare yake ainihin wato shimfida tsintsiyar hannun shi a lokacin da yake kwanciya Imam Nawawi sai ya ce wa kad dhukira al-hukmu huna makrunan bi illati an ambaci hukuncin aka gwama da illa aka ce kakkai kalan kwanciyar kare kaga illa ne da ke nuna kyamar haka saboda da abinda aka siffanta da dabba musamman dabba irin kare sai ce fa inna tashbiha bil ashiya'il khasisa yunasibu tarku fi sala yunasibu tarku fi sala da abinda aka siffanta da dabba kaskantacciya kamar kare to ya dace a bar yin shi musamman a cikin sallah cikin ibada har ba za ka yi wata sifa ta wata dabba musamman dabbar da take kaskantacciya ba shi yasa annabi sallama yayi hani akan nakrul ghurab a cikin sallah kan mutum ya dinga yin sallah yana wato caccakan ta irin kucin me ake cewa kurciya duk da shi hadisi ya kawo shahu kar mutum yayi irin yanda shahu yake kaga in yazo daukan kaza sai firk ya dauka ya goto kai ya zama ruku'inka da sujudinka kamar satan kaza da shaho yake yi ka natsu ka daidaita sannan ka dago ka natsu ka daidaita sannan ka tafi to haka shi ma cikin sujada kar ka yi irin yanda kare yake kwanciya mun ji a wani hadisi a baya ya kawo asabu ko irin yanda namun daji suke kwanciya galibi kala su damusa su zaki irin wannan kwanciyar suke yi to a sallah kar mutun yayi haka kaga kenan wannan na nuna hani akan irin wannan kwanciya ko irin wannan sujudi a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam sai mu bar shi haka insha Allah